العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت مكتابة a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna umdatul akam min kalami khairil anam wanda fadilatu sheik abu muhammad abdul gani bin abdul wahid bin ali bin surur al-jama'ili al-maqdisi al-hanbali ya rubuta rahimahullah ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na goma sha uku insha Allah ta'ala a kitabu sala babul mawaƙi wato ɓangaren da yake bayani dangane da hadisan sallah musamman hadisan da suke bayani akan lokacin sallah a darasinmu wanda ya gabata mun shiga wannan babi mun bude da hadisin da yake gwada muhimmancin sallah akan sauran ayyukan ibada sannan kuma da hadisin da annabi ya yi bayanin wato kuna na aisha radiyallahu anha ta yi bayanin cewa mata suna sallah tare da annabi a zamaninsa sallan asuba amma annabi yakan yi sallah asuba da wuri saboda mata su juya su koma gidajensu har muka faɗo kan hadisan da suka yi mana bayani a kan lokacin sallan azahar da na la'atar da na magriba da na isha'i da na asuba yau kuma za mu ɗora daga hadisi na hamsin da ɗaya hadisin da aka karɓo daga abdullahi ɗan abba radiyallahu anhuma ga hadisin nan kamar haka وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله وركد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشك على أمتي أو على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة وانا حديثي عن كربوني لك عبد الله لن أبا الله شكال يجادسو من شايم بياني شيء عبد الله لن أبا قني لنا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم سبود على عباس بطا ايكي منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم saboda haka kaman hadisin na gida ne kanin annabi ne sahabin annabi ne sannan kuma yana ɗaya daga cikin yaran sahabbai masu ilimi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam musamman ma ilimin alqur'ani to shine ya ruwaito wannan hadisi kala yace atama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil isha yace wata rana annabi ya nausa da sallan isha'i zuwa cikin dare shine atama min al'atama abinda ake nufi da al'atama shine dare yayi sosai idan ba manta ba a can baya akwai wani hadisi da muka karanta wanda ya ambaci sunan sallan isha'i da al'atama muka ce sunan da aka fi sani da sallan isha'i isha'i amma wani lokaci ana ce al'atama saboda me saboda masu raƙuma sukan dawo da raƙumansu ne bayan sallan isha'i kuma sai dare ya nausa mafiya yawa malamai masu sharhi sun yi ƙiyasi da cewa zuwa sulusin dare to yaushe ne sulusin dare rana tana faduwa karfe shida da nawa karfe kida da kwata idan rana ta fadi karfe kida da kwata to tana fitowa kuma karfe nawa ina jin dai bai kai shida ba kamar rana tana fitowa a yanzu kamar bai kai shida ba ko? eh barbe nawa take fitowa to wani lokaci kusan waɗanda suke zama a birane ba sa sanin asalin lokacin fitowar rana ko lokacin faduwanta saboda ko dai haske ko kuma gine-gine Dodon haka in ka samu waɗannan awoyi, awoyi goma sha su ne ko sha ɗaya, ko kuma sha uku, ya danganta da yanayi, to sai ka kasa shi gida uku. To ka zai muka ɗauka cewa rana tana faɗuwa kida da wani abu, to mu ɗauka ƙarfe bakwai da wani abu, takwas da wani abu, tara da wani abu, goma da wani abu, sha ɗaya da wani abu, sha biyu da wani abu, ɗaya da wani abu biyu da wani abu uku da wani abu hudu da wani abu biyar da wani abu to shida ya zama awa sha ɗaya ma kenan to awa sha ɗaya in ka kasa su to mu ɗauka awa sha biyu in ka kasa gida hudu ko kuma gida uku zai zama awa hudu hudu kenan to saboda haka sai ka ɗauka bakwai da wani abu takwas da wani abu tara da wani abu kaga wajen goma kenan da wani abu wanda kuma yauke ya kamata a ce an yi sallan isha'i karfe bakwai da wani abu ko wajen takwa an nausa ta an tura ta ta kai goma shine a'atama min al'atama ina fata an gani atama nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil isha kaga masu abin da suka nausa sallah idan da wani ne mai yiwa sai ya yi ta maganganu amma mai abin ki ne ya nausa sallan bai fito ya yi da wuri ba fakara ja umaru sayyidina umar khalifan annabi kuma na ɗaya daga cikin hannun daman annabi kuma surukin annabi sai ya ga abin ya ɗan yi yawa tun da gidan annabi yana manne da masallaci sai ce to bari ya take yi magana bari ku ji abin da ya faɗa da Umar ya fito faƙala sai ya ɗaga muryansa a gidan annabi ya ce, Assalatu ya Rasulallah, ya ce lokacin sallah ya yi ya manzon Allah, rakadan nisa'u wasu biyanu, mata masu zuwa sallan isha'i da yara ƙanana sun kwanta sun yi bacci fa, wato sai faɗi dalili. ya za ke cewa lokaci yin wuri ya yi wuri to a samu masu magana idan mutum ya kai zai iya yin magana yanzu ko yadda yake kan wahalar nan kai yanzu ka hadu da shugaban kasa mai za ka ce masa yadda ake jin jikin nan idan ka hadu da gwamna mai za ka ce masa eh dama ko wata bukatanka ko kun ga idan manyan mutane ne su sukan dubi abin da zai shafi al'umma ne gaba daya yanzu dai aka ce ka haɗu da shugaban ƙasa magana ɗaya biyu ya baka dama ka yi magana za ka ce ranka ki daɗe subsidin nan mu ba mu fahimta ba a soke ki wannan shine maganan kowa misali kenan akwai kuma inda yan kaje ma kana kokarin za ka shugaban ƙasan ma ba za a fanka ba ko gwamna wannan in ba kai sa'a ba sai su karya maka allon kafaɗanka wajen neman ganin gwamna saboda akwai muguntun da suke yanzu ka wani danne ka shi kenan ba za ka iya yin komai ba waɗannan securitin da suke kewaye ku ya hankali da su amma in sun baka dama za su ce bismillah so ba bai tare ka amma ba baka dama ba kaga ba za ka je ba yasa malamai suka ce waɗansu lokatai akwai waɗanda ya kamata su yi magana ba wai kowa da kowa ba ne yanzu ko najeriya nan aka bar mutane suna ta surutu akwai waɗanda in ba su yi magana ba wallahi sai dai duk surutun da ake sai dai a ta taka mutane sai dai su yi ta mutuwa amma ba abin da zai canza sai idan wanda ya kamata su yi magana sun yi magana idan sun yi magana to sai ga an ɗauki mataki ko a bayyane ko a ɓoye ba tare ma da kun sani ba Allah samu dace to sai tana umar da ya dama a ire-iren waɗannan fagage yana da ƙoƙari tunda ya ga kowa ya yi libis ba wanda ya isa ya yi magana to shi gaki ya je ya daga murya dalilin da ya sa yin shi'a suke cewa wani lokaci suke ce ai sai dina umar yana da karambani alhali ko waɗansu mutanen ƙauye da suka zo da suka zo suka rasa inda annabi yake da tsakar rana sai suka yi dabara irin ta ƙauyawa sai suka rarraba kansu a ɗakunan matan annabi daman da suka tambaya aka ce wannan ɗakin matarsa ne wannan ma ɗakin matarsa ne wannan ɗakin matarsa ne sai suka nemi adadin su adadin matan sai suka sanya bayan ɗakin annabi suka ce kowa ya kwala masa kira kowa ya kwala masa kira da tsakar rana saboda haka duk inda yake bacci rana zai ji kuma zai tashi ko hakan aka yi suka yi ta kwakwala kira kawai sai aka je su suna ta kira ya muhammad يا محمد يا أبا القاسم annabi yana baccin rana sai ya tashi yana tashi dole haka ya fito saboda in bai fito ba za su bari ba da fito ya same su yaya ne ya tattauna da sai ya magana su amma kuma daga baya Allah ta'ala ya ce inna allazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Allah ya gafarta musu abinda suka yi amma sun yi kuskure gaskiya to sai suna ce tunda waɗancan an musu gargaɗi to menene kuma wannan zai daga murya idan har ya kasance an kwana ma annabi bai fito ba me yasa wato waye sai magana ai ba wanda zai magana malamai masu sharhi suka ce a kuskure wata rana annabi da kansa ya ce ya ce ni mutum ne kamanku ya ce ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa ana mantar da ni nema saboda haka fa'iza na situ fazakiru ne ya ce idan na manta ku tunatar da ni idan na manta ku tunatar da ni ba domin wannan shari'a ba yadda ba za a samu kabliya da bariya ba ba za ta ba samu ba ina fata an gani saboda haka duk wanda ka je ya ce maka sai na umar ya yi kukure a nan to ka tabbatar yana da aƙida ta shiya Allah ya kyauta to da umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya faɗi haka ya ce as-salatu ya rasulullah sallah lokacin sallah ya manzon Allah kun san kalman as-salatu kawai akwai jawabin da aka share ya rasulallahi yana son ya gwada wa annabi lokacin sallah fa yayi har fa ya tura ga mata da yara nan sun yi bacci fa kharaja wa ra'suhu yaqturu annabi kuwa sai gashi ya fito kansa yana wato digar da da ruwa eh saboda annabi yana da gashi da yawa wani lokaci gashin annabi yakan zo har kafadarsa yakan yanke daidai kunnensa amma yana girma har kafadarsa ya kan rufe masa kafada da lokaci sai ya yanke daidai kunnuwansa sai ya sake girma zuwa kafadarsa to kaga wanda yake da gashi da yawa haka ai idan ya wanke da ruwa to dole ruwan ya ringa diga to wannan ruwan da annabi ya yi lokacin zaɗawa wannan ruwan da yake diga a jikin annabi na wanka ne saboda lokacin zafi ko kuwa annabi har yayi bacci ne bayan sallar magriba da yake ga gida sai bacci ya kwake shi eh ko kuma ba mamaki bayan sallar magriba annabi ya sadu da iyalinsa ne shi yasa yayi wanka sannan ya fito domin da aka ce kansa yana digar ruwa wanda ya gwada wanka yayi domin kafan kai idan mutum ya kafi kansa alwala ba zai sa ruwan ya ringa riga ba akwai fassare-fassare da yawa da malamai suka yi ina fata an gani to amma saboda annabi ya riga ya shiga gida kuma har lokaci ya yi har ya tsoro kuma duk mutumin da ya saba yin sallah a lokacinta idan wata hidima ta zo ta ɗauke shi bai yi sallan nan a wannan lokaci ba don ba sa aka yi ba mantawa zai yi mantawa zai yi sai ka samu mai tunatar da kai inda har lokacin da ka saba yi aka samu kuskuren wani abu ba ka yi ba to ba mamaki ka manta da ita kwata-kwata gaba daya in ka manta da ita kwata-kwata gaba daya in ka je lahira ta sha idan kuma ka tuna lokacin da ka tuna sai ka yi ta da baka tuna ba Allah ba zai kama ka da laifi ba saboda haka tunda an samu daukan lokaci mai yiwa sallar magariba sun yi irin shida da rabi sannan kuma lokacin da aka yi wannan yayi kuwa ko aka yi magana da karfi wa annabi lokacin karfe tara da rabi ko goma saura kun ga dare ya riga yayi tunda har yara kanana da mata sun yi bacci dama su suna da saurin bacci eh yara kanana da mata suna da saurin bacci a wancan lokaci amma ban da yanzu yanzu an sakalta su da kallace-kallace kuma matsala ne saboda ya kamata a ce mace ta fi ka yawan bacci namiji abin nan yaro karami ma ya fi ka yawan bacci musamman ma yara saboda ba su da damuwa to annabi da ya fito kansa yana digon ruwa to bayan ya fito yakturu ya kulu yana cewa laula an ashukka ala ummati ba domin kadan tsananta ga al'ummata ba aw ala nasi ko ga mutane ba la amartuhum bi hadhihi salati hadhihi sa'a da na musu umunni da su rinka yin sallan isha'i wannan sallan isha'i a wannan lokaci kusan goma ko goma da wani abu to amma sai ce laula kamar yadda bahaushe yake cewa da ya ya kwata zance da ya ce da laula ba domin to shi ne malamai suka ce wannan ya gwada lokacin sallan isha'i ba wai da zaran shafaki ya ɓace ba ne tunda annabi ya ce laula an ashukka ala ummati ba domin kada in tsananta wa al'ummata ba to da sallan isha'i sai karfe tara ko goma don haka ce za a yi sallan isha'i karfe tara ko goma wanda ake dan samu ma sallan isha'i duk watsewa za su saboda dare ya riga ya toro mutane ba za su samu kuzari na yin sallah a wannan lokaci ba kun ga kenan abin da ya fi muhimmanci ana iya barinsa saboda me saboda wani dalili kuma ya gwada annabi yana da tsananin tausayi da al'ummarsa بالمؤمنين ورؤوف رحيم haka Allah ya masa kirari to ya sauwake mana kan abubuwa da yawa ya roki Allah ya sauwake mana kuma Allah ya sauwake mana don haka idan akwai wani dalili ko wata rana ka tura sallan isha'i zuwa karfe tara ko goma to ba yi laifi ba kun ga ya kamata wata rana karatu sai mu ja karatu mu je karfe tara ko goma mu gani eh ranar za mu yi hadisai da yawa in aka ja karatun na tsawon awa uku sannan kuma ba da dama a jiya ya zola bayan nan ya zola kowa ya zo ya yi nafila kafin sallan isha'i tukuna sannan a yi sallan isha'i kowa ya kama hanya ya tafi gida amma abinda malamai suka yi ta bayani tabbas abinda annabi ya fi yi shafaki yana bacewa yakan yi sallar isha'i wata rana kuma yakan nan jinkirta kamar yadda muka taba karantawa a wani hadisi a baya na'am ana aisha radiyallahu anha sai hadisi na 52 ana aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وهدر الأشاء فابدأوا بالأكاء وعن ابن عمر نحو ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بهدرة طعام ولا وهو يدافئه الأكبر ولنا حديثي قد أكو سنة بياني ندنغني دا abin da ba a so a cikin sallah duk abin da yake na makaruhi ne ba a so a cikin sallah to a kawar da shi saboda ana son a yi sallah da nazuwa idan sallah babu nazuwa babu kwanciyar hankali a ciki akwai matsala ba a cewa sallah ta ɓaci kwata-kwata amma tana iya baki hadisi na farko hadisin na na aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma diyar Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace lalle annabi kala yace idza uqimatis salatu idan aka tsayar da sallah tsayar da sallah nan kiran sallah ko ta da ikama eh da mu fi daukan ta da ikama saboda uqimat min aqama aqama yuqimu iqamatan daga nan aka samu iqama tayar da iqama domin aqama kenan a cikin maza ce kad qamati salatu kad qamati salat sallah ta tsaya sallah ta tsaya ko da yake qama yaqumu qiyama shi kuma ma'auninsa daban ne aqama yuqimu sai a ce me iqamatan shi kuma ma'auninsa daban ne wancan bi ziyada na alhamza a farko aqama wannan kuma qama mujarrad ne as-sulasi aqama wato mazid ne as-sulasi a cikin nahawul larabci qama ya tsaya kad kamatis salatu sallah ta tsaya aqama ya tsayar uqimatis salatu an tsayar da sallah akwai bambanci wajen fasara akwai bambanci wajen fasara eh idza uqimatis salatu idan an tsayar da sallah an ta da ikamar sallah kenan saboda duk wanda ya ji an ta da ikama ya san sallah ta zaya saboda mutane a lokacin za su tashi suna shiga sahu suna daidaituwa a cikin sahu to shine sai annabi ya ce idan an yi wannan wa hadar al'asha sannan kuma ga abincin dare nan an kawo yana ajiye to fabda'u bil asha yace ku fara da abincin dare ku bar maganin iqamar sai to mun yawa mu muna masallaci ma abincin daren mu yana gidajen mu ko akwai abincin da ake kawo masallaci eh ina jin ko dattawan da suke zama a can gefe din na zuwa da abinci ne eh ko abincin sa yana gidansa amma kun ga mutanen da kun ga mutanen da suna sallan magariba waɗansu za su fito waje mai yiwa ma a wajen ne za ka samu maciyansu daban-daban wajen dattawa daban wajen yara daban wajen samari daban idan kuma za su tafi wani waje zai wahala su yi nisa tun da su ba gidajensu suke shiga ba kowa zai je matattaran da ya saba zama a wajen za ga an fito da wannan abinci an fito da wannan kwano an fito da wannan kwano don haka samu jinkiri har ladanin kawai ya zo ya kiran sallah ya tsaye ta da ikama sannan kuma ga abinci ba a ci ba annabi ya ce to a fara cin abinci ko da kuwa wannan sallan za ta kubuce domin mutum ya yi sallake kadai hatsari ne amma in akwai uzuri an masa sassauci malamai suka ce ko sallan juma'a ce a kan ka yi salla da yunwa a cikinka to gara ka bari ka yi sallar wato akan ka yi sallar da yunwa a cikinka cikin jama'a to gara ka yi sallar kai kaɗanka a ƙoshe saboda an fi samun nutsuwa sai dai duk malamai sun yi ittifaki akan cewa kar mutum ya mai da abin al'ada yanzu ka dawo daga tafiya ko ka dawo daga wani wuri ga an shirya maka abinci kawai sai ka ji an tada ikama an yi kiran sallah ko an tada ikama zauna ka ci abinci hankalinka ya kwanta tukuna sannan sai ka yi sallan gishayinka ko da kai kare wannan hadisi na farko abin da yake mana ishara kenan ina fata an gane don haka irin wannan ba sai mutum ya daga hankalinsa ba ko da abincin masallaci yake kawowa saboda ba kullum ne mata za su rinka yin abinci a daidai lokaci wata rana sai an samu sun dan saba sai sun saba saboda wani dalili to ba kawo da wuri ba an zo an tada ikama shikenan kowa waje sai ku ci abincin ku inda kuna jin yunwa sai dai kar a mai da abin ya zama al'ada sai daidai lokacin da za a shiga sallah kawo abinci ka rayuwar saboda ba a son mutum ya yi sallah da yunwa a cikinsa ba za a samu cikakkiyar natsuwa ba dalilin da ya sa malamai suka ce sallah da yunwa a jikin mutum makaruhi ne amma kuma masu rike hadisi da zafi sun ce in dai ga abinci an ta da ikamar sallah ga yunwa a cikin kayin kai sallah ma baka da ita tunda annabi ya ce za ku kimatin salatu idan aka tsayar ta da ikamar sallah ya ce me ai a gaba wa hadaral aka ya ce fafda gubil aka ga abinda annabi ya maka umarni ka fara da ki sannan ka je ka fara da wani abu hadisin gaba ma ya fi fitowa fili eh hadisin abdullahi dan umar na hauhu misalinsa to wannan tunda bai kawo mana lafazin ba kaga irin wancan ne irin hadisin na na aisha Allah ki kara yadda da ita wal muslimin amma ruwayan imam muslim rahimahullahu ta'ala ana aisha radiyallahu anha tatil hadisin na na aisha Allah ki kara yadda da ita qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul tace naji annabi yana cewa la salata babu sallah to kaga wannan ya kore gaban ta yasa masu mazhaban zahiriya suke cewa in dai akwai yunwa ga kuma abinci gashi an tada ikaman sallah to ka ci abinci ka bar maganar sallah an kai sallah ma baka da sallah sallan ka ba za ta kasance karɓaɓɓiya ba sai ka koshi saboda ana son natsuwa da tsoron Allah sai dai kuma a wannan ruwaya tana na Aisha mun samu kari wala huwa wala wa huwa nina wa haka yasa a wani waje kuma wala huwa an tsallake wawdin wala huwa wala wa huwa wala ko kuma wa huwa yudafi'uhu al-akbasan ko kuma najasa guda biyu najastu guda biyu din nan suna tunkuɗe shi abinda ake nufi duk mutumin da kashi ya matsa masa to je ya kashinsa ko da an tada ya kama sallah ya haƙura saboda haka yin kana bayan gida kana ta nishinka ba ka gama saukewa ba sai kuma aka tada ya kama ka kwantar da hankalinka da Allah ka gama saukewa eh domin saboda ka zo ka yi sallah cikin nutsuwa abinda ake nema kenan abinda ake nema kenan saboda idan babu natsuwa a cikin sallah to bai yi ba saboda haka wasu malamai a karkashin wannan suka ce duk mutumin da yake akwai najasan ba haya ta matsa masa yace zai yi sallah kun san ba mamaki idan ya zo wajen ruku'a da wajen sujada sai ta hutu ba zai ruku mai kyau ba ba zai sujada mai kyau ba sai ga yana yi yana tattakura kansa haka ma mai bawali mutumin da bawali ya matsa masa kikon babu natsuwa ne a ciki babu natsuwa ko kaɗan waɗannan su ne da jasu guda biyu saboda haka masu masafar zahiriya suka ce duk wanda ya sallah ba haya ya matsa masa ko bawali ya matsa masa ko akwai yunwa a cikinsa kuma ga abinci to babu sallah amma da yawa daga cikin malaman hadisai abinda suka ce sallan nan makaruhi sai dai kun ga mutumin da yake fama da ba haya in ya fitar da iska to kuma wannan an gama da sallan gaba daya yawa dun babu maganan alola ma balle a karfi sallah eh to waɗannan hadisai guda biyu abinda suke karantar da mu kenan na'am sai hadisi na 55 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي أمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب حديثي نفرقو كنا حديثي نغبا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس waɗannan hadisai guda biyu su ma abinda suke karantarwa abu guda ɗaya ne bayan an ambata mana lokacin sallah can baya an ambata mana lokacin da wato waɗannan lokacai suke karewa kun ga misali kamar sallah asuba idan rana ta fito ta zamo biya haka ne ko lokacin da take fito wannan a lokacin kafirai suke bauta mata saboda har yanzu akwai masu bautar rana ko a ƙasan nan akwai masu bautar rana kuma lokacin da suke fitowa a lokacin suke bauta musu musamman ma waɗanda suka fi zama akan duwatsu ba su ba har yanzu sallan azhar idan dab sallan la'asar yake ga kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa ko kuma idan rana ta faɗi kamar yadda masabar malikiya suka faɗi sallan la'asar lokacin biyanta ko lokacinta yana fita ne kwata-kwata idan rana ta faɗi ko lokacin da ta yi jawo za ta faɗi safara'a au hamra sallan magriba idan lokacin sallan isha'i ya shiga kamar yadda wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce zuwa tsakiyar dare wasu kuma suka ce sai idan alfijir ya bayyana sallan magriba za ta zama biya sallan isha'i tana zamowa biya ne idan dare ya tsala masamar balikiya suka ce sai idan alfijir ya bayyana sallan asuba already mun riga mun yi bayani tunda idan rana ta fito sallan asuba ta zama biya to kaga da lokacin fitowar rana da lokacin faduwar rana lokacin ibadan kafirai ne an hana salloli a waɗannan lokacai tsakiyar rana mun yi bayani dangane da sallar juma'a da sallolin masu uzuri amma tsakiyar rana ma lokacin ba a sallah a tsakiyar rana to sai akwai waɗansu lokacai guda biyu idan aka yi sallan asuba kafin rana ta fito idan aka yi sallan la'asar kafin rana ta faɗi waɗannan hadisai guda biyu za su yi mana magana dangane da waɗannan lokaci annabi ya hana sallah nafila a waɗannan lokacin me yasa saboda kana yi koyi da kafirai me yasa saboda ba lokacin sallah bane kan mutane su zamo yan sakaci yasa annabi ya hana da dalilai dai da yawa waɗanda malamai suka hararo amma dai hadisi na farko hadisin abdullahi dan abba kanin manzon Allah kuma sahabin manzon Allah kuma malamin tafsiri malamin hadisi Allah shi kare yadda da shi kuma Allah shi kare yadda da mahaifinsa kala yace shahida indi rijalun marziyuna yace a waje na waɗansu mazaje amintattu sun ba da shaida saboda hadisin da zai fada shi kai tsaye bai ji daga manzon Allah kai tsaye ba ya ji amintattu ne suka fara masa haka ko san da haka aka tabbatar da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta wannan hanya aka ce waɗansu hadisai ba su inganta ba domin idan mutum ya kasance amintacce ne sikatu amintacce ne bai taɓa yin karya ba baya karya mai mutunci ne don ya ce annabi ya ce za a saurare amma in bai da mutunci ba a sauraronsa mafiya yawan sahabbai sun yi iyaka kokari domin Allah ta'ala ya taimake su shi yasa wato hadisan su ka kasance karbaku amma bayan sahabbai da aka samu tabi'una da tabi'in tabi'ina to waɗannan su akan tsaya a binciki rayuwar mutum ko liman ne ko malami ne sai an yi bincike saboda yanzu ba kowane limami ne zaka same shi mutumin kirki ba ba kowane malami ne zaka same shi mutumin kirki ba ko ba ka bane akwai ‘yan tuwatuwa, akwai ‘yan katobara, akwai waɗanda ma sun fi su ɓarna. To, kaga ba kowace magana ce za a ce ya faɗa mutum ya ɗauka ba, sai dai ya faɗi ilimi za ka ɗauki ilimi din halinsa kuma ka bar masa halinsa. Sai, to, a nan da ya ce, kahida inda rijalun marziyuna yana nufin sahabbai ne waɗanda ya yarda da su, radiyallahu anhum waradu عنه مسمى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه بإحسان wa ardahum inni umaru yace wanda na fi yadda a cikin waɗanda suka faɗa mini wannan magana yace shine Umar dan Khattab eh saboda annabi ya faɗa ya ce da shaidan da aljani ba su haɗuwa da Umar dan Khattab a cikin lungu guda ba su haɗuwa in dai Umar ya shiga lungu shaidan ya shigo lungun to zai riba idan aljani ma ya shigo lungun zai riba ai kaga wannan daraja ce ko ka raina ki dai dole ka girmama ki ana tunda in ka raina wanda annabi ya faɗa masa haka za ka samu duk duriyan ku ba wanda ya kamo farcen sa ma ba kafan sa ba Allah ya kyauta mun kun san wani lokaci dole ana yi yana jaddada wa mutane aqidar ku gane muhimmancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kananan mutane bane saboda abin da suka yi ba za mu iya ba yadda suka kare addini ba za mu iya karewa ba ta nan za a gane cewa Allah ya zaɓe su don su zauna da annabi idan da irin mu ne rubabbu to wallahi duk wazewa za mu yi mu bar annabi Allah ya kyauta annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle annabi naha an salati ba'da subhi annabi ya hana sallah bayan sallan asuba hatta tatlo a kyamto har sai rana ta fito gwargwadon maki. Wa ba da al'asiri, annabi ya hana sallan nafila bayan sallan lafar, hatta ta gruba, har sai rana ta faɗi. Ce, mazabar malikiya suka ce, ko rana ta faɗi ba za ka yi nafila ba, kawai ana kiran sallan magariba zuwa yi sallan magariba. Shi yasa hatili ka ga masallatan da suka rike masabar malikiya ɗari bisa ɗari suna bari a yi nafila kafin sallan magariba. ana kiran sallan magariba za a shiga sallah sai dai kuma ya tabbata hadisan annabi suna a sahabban annabi suna nafila ya tabbata a hadisai sahabban annabi suna nafila kafin sallan magariba idan aka yi kiran sallan magariba kafin annabi ya fito suna sallolin nafilfili wani lokaci in ka shigo masallaci sai ka ɗauka ma an yi sallan magariba na filfilin da ake bayan magariba ne wato ake ta aiwatarwa alhali na filfili ne na kafin sallan magariba to kun ga shi yasa wancan magana take da rauni kwarai da gaske ba makaruhi bane yin nafila kafin sallan magariba idan liman yayi jinkiri bai fito ba za a iya yin nafila eh za a iya yin nafila sai dai lokacin sallan magariba bai da yalwa ne ba a son a jashi da yawa sannan kuma ran da ake da karatu ya kamata limamai su rinka dan jan zaren haka don kafin mu dauko littafi mu kamo hanya sai ka samu ana raka ta karshe eh wannan hannunka mai sanda ne to ba a yi nafila bayan sallar magriba har sai rana kafin bayan sallar lasa har sai rana ta fadi da kuma bayan sallar asuba a sai rana ta fito to sai dai duk sallan farillan da ake bin mutum bashi a kowane lokaci ake yin da ka yi sallan asuba mai yiwa irin bayan sallan asuba da minti talatin ko kana zaune a masallaci ko kun fita kuna tadi a harabar masallaci sai ka tuna a'a jiya magariban nan fa kun tafi jama'a ne dab magariba wani abokin ka zai sun tume ka kuka tafi jama'a ne magariba ta muku a hanya kuka je kuka gama abubuwan da za ku yi ka kamo hanya shin kun yi ku kamo hanya kuka dawo shin kun yi magariban a can ne ko ya ine ya ya aka yi kawai sai kai da layin daga karki cewa ba kai fa baka yi magariban nan ba don kana dawowa anguwanku an shiga sallan isha yi sai ka shiga abinka to sai ka tashi ka yi magariba ka biya ta ga shi bayan sallan masu ba ne inda sallah ta biya ce banda ita na biyu wata rana yi sallan masu ba da aka yi sallah su ba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kun san ana idar da sallah annabi yake juyawa ya kalli mamu mamu suna zaune a inda suka yi sallah kowace sallah wannan ita ce ka'ida duk sallan da aka yi mamu ba za su bar inda suka yi sallah ba abinda aka fi so kenan sai idan akwai lalura za mu samu hadisan nan gaba amma liman shine aka ce ya juya shi kuma liman in ya zauna bai juya ba yayi kuskure kowace sallah aka yi daddaita liman sai ya juya kalli mamu to an yi sallah asuba sai annabi ya juya kalli mamu yana kallon mamu sai ga wani ya miƙe yana sallah bayan an yi dadda sallan asuba da ya gama sallansa sai tambaye shi ya ce ah ya ce ya kula sai da ya yi dadda sallah dun ba yana cikin sallan ne masa magana ba ya ce ya fulan a subuhu marrakai ne ya ce yanzu sallah asuba ne kai so biyu mun yi asuba kuma ka sake take ka yi asuba ya ce a ya rasulallah rakata alfajiri ne ban samu daman yi ba na zo sai na samu an shiga sallah kun san a ka'ida kuma in ka zo masallaci ka samu an shiga sallah ba maganin nafila eh duk ba za ka je gefe ka fandare kai nafila ba wasu malamai suka ce karka shiga masallacin tsaya a haraba a waje kai nafilan ka ba kai karo da hadisi ba duk da haka wannan wayon bai yi ba ka shigo kawai ka bi su sallah saboda haka shi ma yana zuwa kawai sai ya bi annabi sallah yace shine sai ya taki saboda kada ya manta yace gare ya yi raka'atayil fajirin sai ya sai annabi ya shiru mai kenan eh ya tabbatar kun ji dalilin da ya sa za ka gani sallan masuwa wasu sai su tashi amma banda tashi kullum banda tashi kullum mana shi ma na yi ba kullum ya yi ba kullum kenan kai ta sai bayan sallah asuba sai ka tashi ka kawo nafila to da daddare me kake yi kar mutum ya maida abin ya zama al'ada to kun ga wannan hanin wannan hadisi ko waɗannan hadisai bai shafe shi ba sai na uku wa zai kawo mana na uku eh mutumin da ya yi sallar la'asar eh to barin kawo na uku mutumin da ya yi sallar la'asar ko sallar su ba misali eh ka yi sallar la'asar kai kadanka ko ka yi sallar su ba kai kadai sai ka zo ka samu ana jami'i ko kuma misali mafi sauki amma kamar wani odd misali ne talaka ya yi sallaki kaɗansa sai ya zo ya samu shugabanninsa za su yi sallata dole bisu ka yi asubanka sai ka zo ka samu ana asuba cikin jam'i sai ka yi koma ba shugabanninka ba ne saboda sallah cikin jama'a ta fi sallah mutum da ya wannan hani bai shafe ka ba ina fatan gani to don haka waɗannan bayanai suna daga cikin bayanan da malamai suka gabatar to haka ma fassaran hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda da ke shine wanda muka yi bayanin wanda ya taba ruqiyya kuma aka biya ki ya kawo wa annabi yace ba za su raba ba maza Allah yace a raba abin nan din ruqiyyan ki ma a bashi kafansa domin ya gwada cewa hakan ya halatta yace da me kai rukiya yace da suratul fatiha yace wa ma adraka annaha ruqya yace me yasa da kai suratul fatiha na rukiya da ita wannan dalilin da yasa malamai suka ce duk addu'an da mutum zai yi yana sa suratul fatiha ba sai ka fito fili ka ce kaza ba sannan kai addu'a ka ce a cika da fatiha kuma ba ka'ida bace eh kwarai da gaske ba ka'ida bace mu yi addu'a kawai shi kenan wani zai karanta fatiha wani zai karanta kula uzu bi rabbin nas to kabar mutane kowa da yancin sa to hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda da shi an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya ce la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shams babu salla bayan sallan asuba ba za a yi sallan nafila ba har sai rana ta dubu kun ga ya bambanta da wancan hadisi har sai rana ta fito wannan kuma yace sai ta dauko shi yasa a wajen fassara na ce za ta dauko kaman gurgurdan maki eh kaman gurgurdan maki Allah ramma ka san maki ya mashin yake abin harbi in ji Allah ramma har biya ke da mashi akan sa shi a cikin igiya sai a harba shi ne mashi Allah ramma kenan Ahmad Muazu mashi ya mashi yake kaji rike shi ake haka sai a dobi barewa ko kuma gada ko zomo kai bismillah sai ka jefa sai ka ɗauke da yake yanzu an zo ba zamanin yaki ba ne yan farauta kenan ka gane ko? alaran ma kenan eh tarihin hadisin wala salata ba'da al-asr hatta tajiba shamsu nan kuma babu sallan nafila bayan sallar al-asr har sai rana ta me sai ta bace eh kuma abinda muka manta ba mu ambata ba shine akwai sallolin da suke da asuba yanzu kun ga kaman sallan jana'iza akan yi bayan sallan asuba ko bayan sallan la'asar sai dai lokacin da rana za ta faɗi ba asuba lokacin da take fitowa exactly ba a su sannan da tahiyatul masjid duk da kasancewa tahiyatul masjid akwai sabanin malamai amma dai mutum ya shigo masallaci bayan sallan asuba sai ya shigo masallaci to kafin ya zauna ana son ya yi sallan nafila raka'a biyu haka ma bayan sallan la'asar in ka shigo masallaci musamman alarmomi masu bita ko kuma wanda suka yi retirees kusan wanda ya ritaya babban ni'ima ki ne rinka zama a masallaci yakan rida ladan zuwa masallaci balle liman ritaya ta yi amfani kenan to irin da la'asar listin da sai ga mutum ya zo masallaci to kafin ya zauna sai ya sai ya yi nafila wannan ba hana shi ba قال المصنف أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى مولف ون اللتافية وفي الباب أتكن ون بابي دنغني دا ون حديثي نا أنهانا صلى لوكتي كذا دا لوكتي كذا وتباين صلى أصبا حسيرانا تابتو تادن دبو دباين صلى لا أثر حسيرانا تاباتي أنهانا نافلا دا ذاك كيركيرو تحكا كوي an samu hadisi an Ali bin Abi Talib daga Ali dan Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud da Abdullah dan Mas'ud wa Abdullah bin Umar da Abdullah dan Umar wa Abdullah bin Amr bin al-As da Abdullah dan Amr dan As wa Abi Huraira da Abdurrahman bin Fakar Abu Huraira wa Samura bin Jundub da Samura dan Jundub wa Salma bin al-Aqwa da Salma dan al-Aqwa wa Zaid bin Thabit da Zaid bin Sabit al-Ansari mutumin Madina wa Mu'adh bin Afrar da Mu'adh dan Afrar wa Ka'b bin Murra da Ka'b dan Murra wa Abu Umama al-Bahili da Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhum wa Amr bin Abasa as-Sulami da Amr dan Abasa as-Sulami wa Aisha radiyallahu anha da nana Aisha Allah ki kare yadda da ita wa sana bihi da kuma asana bihi walam yasma min annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai kina karki asana bihi wato suna ce masa Abu Abdurrahman shi bai ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba eh Abu Abdurrahman ko Abu Abdullah eh kun ga akwai abin nan hadisai na sahabbai guda nawa guda goma sha biyu eh ni na tsammanin mutum ya yi lissafi zai ga goma sha biyu kuma tun manyan sahabbai ne manyan sahabbai ne sai dai malaman hadisai sun ji mamaki da malam ya kawo waɗannan hajjere gaba daya saboda me saboda sun ce abdullahi dan umar da abu kuraira hadisin abdullahi dan umar da hadisin abu kuraira abdurrahman bin fakar radiyallahu anhuma su ne kawai wanda yake muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda ya dace da ka'idan wannan malami na hadisan da yace zai ambace su anan ina fata an gane sannan kuma hadisin amr bin abasa amr bin abasa kun san shi ya shahara ne a wajen hadisan da suka yi magana dangane da lokacin sallah shi ya shahara ne a wannan bangare shi kuma hadisin sa imam muslim ne ya rawaito amma dai duk waɗannan suna ƙarfafa cewa annabi ya hana ƙirƙiro nafila bayan sallar la'asar da ƙirƙiro nafila bayan sallar asuba bayan sallar asuba sai rana ta fito bayan sallar la'asar sai rana ta faɗi kun ga na ana so a toshe bidiya ne fa in kun san wani kawai in gari ya yi zafi ya rasa wani abin da zai yi ko ya rasa kuɗi eh kamar wani kenan yake faɗa wai idan ya rasa kuɗi yana da ATM sai ya zo ya jawo carbinsa ya jawo wani wurijinsa ya zo ya yi ta yi to fa in yayi ya gama yana samun kudi wani sai la haula wala quwwata illa billah saboda mutane za su yi ta kirkiro abu a cikin addini wanda yake manzon Allah bai ce ayi ba amma ba hana ka zuwa masallaci ka zo ka zauna ba ba hana ka ambaton Allah subhanahu wataala ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ko kuma ka karanta alkur'ani wannan kowane lokaci ya riga an baka lokaci ba kayyade maka ba amma sallah to kai kokari ka bi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani to hadisi na karshe a cikin wannan babi amma da ya kamata ya kawo mana hadisin ne fa a can baya bari ku je an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-khandaq ba'da ma garibat ash-shams فجعل يصب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي الأثر حتى كادت الشمس تبرق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحانا فتودع للصلاة وتوطعنا لها فصلى الأثر بعدما غربت أكم ثم صلى بعدها المغرب وانا حديثي كنا hadisin yana da alaka da abin da ya faru a yakin kandar domin an ce ba wai sau ɗaya ne hakan ya faru ba kamar ya faru sau da dama lokacin da annabi yake tonon kandar da shi da sahabbai ba su samu daman yin sallar la'asar a lokaci ba saboda ana maza-maza a karasa wannan tono a kai inda ake so a kai to ba yi sallar la'asar a lokaci ba sai da rana ta faɗi shi ne ya sake kawo mana wata ruwaya ruwayan jabir ɗan abdullahi allah ki ƙara yadda da su wanda a can baya mun yi tarihinsa da mahaifinsa anna umar ibn al-khattab radiyallahu an yace lalle umar dan khattab allah ki ƙara yadda da ki ja a yau malhandaki ya zo ranar da ake tonon ramin kanda ba da magaribati shamsu bayan rana ta faɗi garabati shamsu rana ta faɗi fa ja'ala yasubbu kuffar quraish sai kasance yana zagin kafiran quraishawa amma zagi anan wato yana musu mummunan addu'a yana musu mummunan addu'a abinda ake da kenan wa kala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ma kitu salli al-asra ya ce ban yi sallallahu asar ba hatta kada ce shamsu tabro har sai da rana ta kusan faduwa domin kusan lokacin da ake tonon kandar annabi ya karkasa su to sallolin da aka yi ta yi kashi kashi aka yi eh kashi kashi aka yi shi yasa malamai suka ce sallolin da suka yi ta yi a wancan lokaci kafin a saukar da salatul khawfi sallan doro ne tunda aka saukar da sallan doro sai aka sauke musu kaga sallan tsoro akwai bambanci saboda sallah kaman sallan asuba sallan tsoro sai a kasa mutane gida biyu kashi na farko a yi raka ɗaya tare da su su ci ko ɗayan a gurguje su yi sallama su koma fagen daga sai kashi na biyu sai su zo shi kuma liman zai tsawaita karatu har sai kashi na biyu sun zo sai yi raka'a ta biyu tare da su sai ya ta hiya ya sallama su kuma sai su take su cika sallar su to idan a zahar ce ma haka za a yi kun ga in ta zaman gida ce raka'a biyu tare da kashi na farko raka'a biyu tare da kashi na karshe wanda na farko idan suka yi a gurguje za su ciki ta biyu idan kuma kasaru ne kun ga already yadda aka yi sallah su ba haka za a yi akwai ma malaman da suke cewa sallan tsoro raka'a ɗaya ne kacal liman zai yi raka'a ɗaya da kaso na farko su yi sallama da raka'a ɗaya shi kuma ba zai yi sallama ba kaso na biyu sai su zo sai su yi raka'a ɗaya tare da shi ina fata an gane liman ya samu raka'a biyu su kuma sun samu nawa ɗaya ɗaya wani ya ce caɓi ya ce ina kaga caɓi tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan rikici ya yi rikici farko bana eh wato kuna iya yin sallah ko da ma menene kuna kan abin hawa ko kuna kan tafiya ko kuna kan menene idan ana yaƙi fa mutum yana kan abin hawa zai rinka ya Allahu akbar kuma yana sallarsa jini zai ɓata jikinsa yana sallah zai kauce wa gabas yana sallah zai ce ku tare shi zai yi magana yana sallah ai wannan ya fi cafi akan wancan sai dai kuma idan ba an samu mai hankali ko masu nasuwa ba ya kaga abin akwai rudani don ko da a masallaci ne an zo za a yi sallah sai liman ya rikice sallan azahar da aka yi raka biyu ya kamata liman ya zauna ya yi tahiya a shi an je karshen wata yana bin bashi ba biya shi ba ko gari ya yi zafi kawai sai ya miƙe bayan ya miƙe waɗansu har sun miƙe wasu sai suka gane fa akwai matsala suka ce subhanallah to kun san idan liman ya riga ya miƙe ya shiga raka'an gaba ba a dawowa sai bai dawo ba ya tsaya kyakkyan abinsa sai Allah ya sake mantar da shi da ya zo ya raka'a ta uku yayi yana ta tunanin kuskuren da ya sai ya zauna kawai sai ya kama tahiya kuna subhanallahi sai ya ce wa zakiyatu lillahi domin ya gwada muku cewa yana tahiya wani ya sake subhanallahi eh wa zakiyatu lillahi an karanta tahiya ba lokacin tahiya ba a'a subhanallahi yayi yawa sai ya miƙe sai ya miƙe tunda dama mai halari ya fada idan sallah ta rikice ya halatta wani ya magana sai babban ladan ya ce ko na ibinsa sai ya ce liman farka uku kai ya ce sai ya miƙe bayan liman ya miƙe kun ga zai kawo raka an karke to sai ya kawo raka an karke okay my question here a nan ya za ya gyara sallah sai don ana iya samu musamman ma yanzu yadda kuke kowa yake buge kun ga bai zaman tahiyan farko ba a raka'a ta uku kuma ya yi zaman tahiya bisa kuskure to yanzu ya zo ya idan da sallah da ya idan da sallah ma sai ya buga sallama kawai sai ya juyo aka ce akara makan lahu ya za ya gyara tun da kun daɗa tura ni gaba ɗaya wannan liman ya yi sallama kawai ya juyo yana azkar ɗin za ka ce akara makan lahu akwai matsala fa to kun san idan rikici ya yi yawa wanda zai ce kai mu yi ittifaki kawai mu sake sallah gaba ɗaya ta ke sake sallah ko ba gaba ne to amma akwai yadda sallan za ta gyaru eh lalura ce da bai zaman nan ba ya yi rage kabliya ya kamata ya yi da ya zo raka ta uku ya zauna ya yi kari ba'adiyya ya kamata ya yi idan kabliya suka hadu da ba'adiyya kabliya ta kai jayar da ya yi tahiya sai buga sallama maimakon ya yi kabliyan sai bai yi ba sai ya buga sallama to me za a yi kuma ga maganganun da aka yi a cikin sallah tunda dai domin gyaran sallah ne ai an yi kari to badiya shikenan sai a buga badiya akramakallahu akwai matsala matsala me a ai baka yi zaman tahiya ba eh na tuna raka'a ta uku kuma ka zauna eh na tuna kabliya ya kamata ka yi kuma baka yi ba kai sallama eh na tuna to ya za a yi to juya kamala badiya sai ya juya yayi badiya kikenan kaga an gyara sallah amma duk da haka wani ban yadda wani haka da saba zai kwanta ba zai ce kai ni ba yau na yi wata sallah ban taba yi ba an yi Allah zai karbi wannan sallah na da wannan kenan saboda haka ya ce ma kai to salli al-asr hatta kada ta shamsu tagrub wato ban samu daman yin sallar al-asr ba har sai da rana ta kai kusan faduwa wato ta bace to kafin ya je ya shirya yi komai kuma rana ta fadi فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم والله ما صليتها النبي yace ai mu ma ba mu sallan ba ni ma ban yi sallan ba wallahi rantuwa jefi jefi ba hana mutum ba amma yawan rantuwa ba a kuma yawan rantuwa mutum ba zai kafara la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum da aka tambayi na Aisha tana ce la wallahi bala wallahi la wallahi bala wallahi duk mutumin da yawan rantuwa yana yawan rantuwa wallahi ba zan yi ba wallahi sai na je wallahi karka dame ni ba a so saboda haka shi idan har zai yi rantsuwa ya karye rantsuwa hukunci ya kama shi to fa sai ya nazu ya ce wallahi in nayi abu kaza wallahi idan ban yi abu kaza ba akwai dan bambanci ina fata an gani to ba a son mutum ya saba amma in dai dan jefi-jefi ne wani abu yana dan faruwa to babu matsala domin kun gane ya ce wallahi ma sallaitu ha ai ba ne mai rantsuwan ba amma annabi sai ya rantse ya ce wallahi ban yi sallan ba ni ma ban yi ba domin ya daɗa karfafa abinda umar ya faɗa kuma kada umar ya damu ba ki kaɗai ba ne abin ya shafe su da yawa kala fa kumna ila batana yace sai muka je muka samu wani kwari batana wani kwari ne da ɗan ruwa a wancan lokaci a birnin madina fatawadda li sala sai annabi ya alwala domin sallah wa tawadda'na laha mu ma muka yi alwala domin sallah fa sallal asr ba'da ma garabati sham annabi ya sallal asr bayan rana ta fadi kun ga biya kenan eh to ma salla ba'da ba'da al maghrib sannan sai yayi magriba bayan ta sai dai wannan hadisi da makaranta kamar ya dan sha bamban da hadisin Nabi bin Abi Talib da makaranta a can baya sai da annabi ya yi magariba sannan sai ya yi la'asa sannan sai ya yi isha'i ya sa malamai suka ce abin ya faru ba sau ɗaya ba ne ba sau biyu ba amma idan ana bin ka sallah guda ɗaya ko guda biyu to kamata ya ka fara gabatar da su sai dai idan wanda ta zo sallan da ta zo lokacin ta zai fita idan sallan da ta zo lokacin ta zai fita to wannan kan ba za ka jira komai ba sai ka yi ta tukuna sai ka biya waɗancan tunda already dama waɗancan lokatansu ya riga ya kubuce eh to munasabar ma da ya sa mala ya kawo mana wannan hadisi a wannan wuri din ya gwada mana cewa ga tsarin yadda za a ringa biyan sallah a wancan waje kuma yana so ya gwada mana muhimmancin sallallahu alaihi wasallam ita ce salatul wusta kamar yadda Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi hadisi eh fa kin kiftum farijalan aw rukbana shi ne wanda muka ambace shi a cin baya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gabata mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh